قُلْ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الجند الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل الجلال وعلى الحق على لساني واعوذ بك من العظيم واعوذ بك من ضل واعوذ بك من النقصان من تعظيم والاعمال بالنيات والنبات بكل مانا ومن كان يجمع نور الله ورسوله فجمع نور الله ورسوله ومن كان يجمع نور لا يؤمن نسيبها وما كان يجمعها ويجمع نور ما عاد اليه اللهم اعلم قلوبك وسر وسمعك وشمالي وكفر وسمعنا بوفانا به لنا بمن لا يقبل الزمان بجاه سيدنا محمد أخباره وأعوذ بركاته لما سبقناه من عبد الحق والحال إلى صاحب المستقيم وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته suna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a shimfararsa da karamcinsa da arzikinsa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka rubuta mu halartar wannan lokaci na mu da albarka shine wata ramadan wata alqur'ani wata da dukkan sa gaba ɗaya ta alheri ne watan gafara watan rahama watan kirci watan samun janna a ayyuka ilimi azumi alhamdulillah wani yin bako ne wanda ba bai girma wanda ba kutarsa ta saba da ta saba da sauran bakutar sauran baki al'ada bako yana bukatar wurin kwanciya mai kyau kyawun don zagawa da abinci mai kyau da abin sha mai kyau shi kuma azumi gaba ɗaya kishe wannan abubuwa da ya girmama shi azumi wani bako ne wanda in ya zo baya bukatar abinci baya bukatar abin sha abin da yake bukata kawai ka yi kama da mala'iku a cikin dukkan lokacin da ma'ana shi ne nutsar da lokacinka da karar da shi a cikin ibada ta gaɓoɓi da ta zuciya gaba ɗaya الله تبارك وتعالى لقي ولي على الذين آمنوا وقل على الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوم كجيبان لله تبارك وتعالى أو وجبت أدبي أكون كما إن أنا وجبت أكون الأمة تبكي قبالكم حقيقة ذاك الشكر الله تبارك وتعالى كما أدمي الآن ليس الله ودك الله تبارك وتعالى tashi yin azumi amma malamai sun ce azumi yana da kakkamobi guda uku akwai azumi na kowa da kowa shine azumin gaba gari wanda shine kamewa da barin cin abinci da saduwa da iyali da shan ruwa tun daga gudawa a gudawa har zuwa fata har amma wannan azumi a matakin farko mai shi zai ba zai hana mai shi zantuttuka wanda za su iya rike masa lada na azumi ba suka ce wannan shi ne azumi na amawa
akwai kuma azumi na keɓantattun mutane shi ne azumin masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a mataki na biyu shi ne kamewa ga barin wato kame gaɓoɓi ga barin duk abin da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a kame gaɓa a kansa shi ne kame ido kan ya ga abin da Allah bai yarda da shi ba kame baki kame kunne kame motsin hannu da na gaba saboda wannan azumi shi ne azumi masu tsoron Allah da zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mallam ya da aure zuwa wal amala bihi falaysa lillahi alaihi hajatun min an ya'khudha lillahi alaihi hajatun min an yada'a amahu wa sharabahu wanda bai bar ƙarya ba ko ƙage a mutane ba to Allah baya bukatar mutum ya bar abincinsa da abin shansa domin ko ya yi haka ya yi irin wannan azumi wanda baya kula da harkarsa da yin giba da annabi mace Allah ya ce baya bukatar ya bar abincinsa ko abin shansa to da ka ga azumi wani abu ne wanda idan ka ɗauke shi lallai ne azumi ya zama ya kame harkar daga barin duk abin da ke da alaƙa da giba ko annabimanci ko kuma yi wa wani ƙarya ko ƙage. Haka nan azumi a mataki na uku shi ne kamewa ga barin tuna wani Allah ta baraka wa ta'ala shi ne cikar muraƙaba, cikakkiyar muraƙaba na Allah ta baraka wa ta'ala fil harakati والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات ya zama mutum yana cikin fana'i a cikin Allah tabaraka wa ta'ala har babu wani abu wanda zai iya karsuwa a zuciyarsa in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan shi ne azumi ke barcatu ke barcatu wata ramadan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya ce a hadisi ubarak ibn samitin yana cewa an ubarak ibn samitin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويهب الكلايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى تنافسكم إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من هرب فيه رحمة الله وبارك بن سامت يتي وزا الله صلى الله عليه وسلم يا فتا الحال وتا رمضان يا حربت معنا وتا يا كاما يتي وتا يا ظلم وتا لم البركة الله تبارك وتعالى ينا بيكي مقع تكرسا معنا ينا يتجلي wata jalliyoyi na rahamominsa da gafarorinsa da baya-bayansa. Allah ta baraka wa ta'ala idan ya zake musu ya zake musu a cikinsa bayan da rahmata zai saukar da rama wa ya hudu kabaya kuma yana sarayar da zunubai kuma yana karɓar addu'a a cikinsa saboda Allah ta baraka wa ta'ala yana kallo ya zuwa gasar ku a cikin watan Ramadana da kuma yana kuma yin alfari da ku yana ganin yadda masu arziki suke gasa wajen ciyar da bayan Allah yana ganin yadda masu ibada suke gasa wajen karanta alƙur'ani wajen istighfari wajen salati annabi wajen tafsiri wajen ayyuka na alheri wanda ba su da iyaka yana fara yana yin alfahari da bayi a cikin mala'iku saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa Allah min anfusikum khairan ku nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala alheri daga kawunan ku domin shaki matsiyaci shi ne wanda aka haramta masa rahamar Allah a wannan wata mai al'umma haka da Imam Al-Bahaqi ya fitar da isnadin a cikin sha'abul iman daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول لكل باب منها قفل من ذهب موشه بالياقوت في الح- بياقوت حمراء بياقوت حمراء فإذا صام أول يوم من رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان وصدق له كل يوم سبعون ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى به جاء وكان له بكل سجدة سجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها خمسمائة آلف قال البيهقي وقد روينا في الأحاديث المشهورة ما يدل لهذا أو لبعض معناه أبي سعيد الكردي يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا كان أول ليلة من رمضان إذا فرقاً ليلة وقت رمضان يا كفن za a buɗe duk ƙofofin sama ba za a kulle ƙofa ko ɗaya ba har ya zuwa ƙarshen dare na watan Ramadan babu wani bawa mumini wanda zai yi sallah a cikin dare a cikin wannan wata na Ramadana wato sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta masa hasana dubu ɗaya da ɗari biyar a kowace sujjada sannan ya gina masa gida a aljanna na ya kuke ja yana da gidan wannan gida yana da jirgin guda dubu sittin a kowane bakin ƙofa akwai wato akwai wato akwai babban gida wanda aka gina da dinare wanda aka masa ado da ya kuke ja idan ya kai azumin farkon rana na Ramadan Allah zai gafarta masa zunubansa gaba ɗaya har ya zuwa misalin wannan rana ta watan Ramadana wanda zai zo a gaba. Kuma kowace rana mala'ika dubu saba'in suna nema masa gafara tun daga sallar asuba har ya zuwa rana ta fada. Sannan kowace sujjada da ya ta cikin watan Ramadan na sallar farilla ko na nafila a cikin dare ko a cikin rana za a dasa masa bishiya a aljanna wanda makafiyi zai yi tafiya a cikin jama'a zai tafiya a cikin inuwar ta tafiyar shekara ɗari biyar wannan duk Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada wa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan garaba ta a watan Ramadan saboda haka wannan wata da albarka ya kamata mu yi kokari mu kiyaye al'ummar watan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sama Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffaza ma yanbaghi lahu an yatahaffaza kutira ma qablahu ko kafara ma qablahu wanda ya rubuta wata Ramadan ya kiyaye ya kuma san haddi na Ramadan ya kiyaye duk abin da ya kamata a kiyaye a cikin wannan wata to za a kankare masa abin da ke gabanin wannan wata na Ramadan kamar misali za a yafe masa za a kankare masa zunubansa na shekara guda saboda haka wannan wata lalle ne ya kamata mu yi kokari mu iya kokarin mu ya zama inda ba umarni da ake alheri ba da hani ga barin mummunan aiki ba ya zama aikin ba wannan wata imami ka sadaka ko kyauta ko taimako ko ambatan Allah karatun alkur'ani kwai wa annabi salati ko kuma yawan istighfari saboda mu samu riba na wannan wata mai albarka Allah ya abuta bismillah
وجاء المهاجرون من الأقطار ليوزن لهم ليوزن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المؤذرون masu yankan hanzari ko masu neman hanzari sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min al-arabi daga larabawa na ƙauye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam liyurza da lahu domin a yi musu izini a cikin zama a gida ba tare da sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen yaƙi ba saboda wani uzuri kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu izini fa qala allazina kadzabu Allah wa rasulahu wanda suka yi wa Allah ƙarya da manzon Allah a cikin da'awar imani daga munafukai na larabawa kawai su kan su sun zauna ga barin tafiya wajen neman uzuri Allah tabaraka wa ta'ala yace sayyibu alladhina kafaru minhu azabun alim azaba mai radadi da sannu zai samu wanda suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin su su munafukai azaba imma a kullata su a duniya a rayuwa kuma da azaba Allah da ya tana da Allah kiyaye Islam
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
laisa ala du'afa'i babu laifi akan masu rauni kamar tsofaffi wala ala marba babu laifi akan mara lafiya marasa lafiya kamar makafi da marasa lafiya kuma babu laifi akan waɗanda ba su da yadda za su yi su ɗauki nauyin kawunansu wanda za su ciyar da kansu a wajen yaƙi amma fa idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun yi nasiha ga Allah da manzonsa cikin halin zaman su a gida da rashin kai da rashin motsa fitina ko zaunar da jirkitar da mutane da nauyin da su gaba da kai Allah tabaraka wa ta'ala Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace asiru an-nasiha قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يتأتيني نصيحة muka ce nasiha ga waya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace nasiha ga Allah da manzon Allah da shugabanni da littafin Allah da manzon Allah da kuma shugabannin musulmi da kuma jama'ar su gaba daya شيخ الله تعالى وكذلك أما النصيحة لله تبارك وتعالى نصيحة الله تبارك وتعالى شرف بالإيمان به وحده بإكلاس من غير شرك شرف إيمان الله تبارك وتعالى shi kadai a cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa da kuma yi masa nasiha da ikilasi ba tare da shirka ba a cikin kowane abu amma nasiha ga littafin Allah shi ne wani an taqra'ahu ka karanta shi wa tu'mina bihi kai imani da shi wa ta'amala bihi kai aiki da shi wa nasiha ga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nasiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuwa shi ne bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da kirkiran wani abu na bid'a na danganta masa zuwa addinin sa ba nasiha ga shugabannin musulmi kuma shi ne ƙoƙarin hana kan mutane da hana kawunansu domin karɓar kiransu da kuma yi musu biyayya a kan duk abin da bai saba wa Allah ta baraka wa ta'ala ba nasiha kuma ga musulmi gaba ɗaya da ke ɓantattunsu shi ne mutum ya zauna da su da gaskiya ya yi musu nasiha kada ya musu kada ya musu wato kada ya musu gishiru wato kada ya yaudare su sannan kuma ya kira ya zuwa abinda ya iya kokarinsa ya kira ya zuwa abinda yake yake dauke da amfanin al'umma gaba daya ya yi nesa da duk abinda yake dauke da cutar da su wannan ita ce nasiha ga Allah da littafin Allah da manzannin Allah ga mu'minai kasa wasu da kama wasu شيل إزالته لله ورسوله ما على المرسلين من سبيل الله وتهنى wato ta riko da laifi da akan masu kyautatawa daga cikin su wato na masu kyautatawa da nasiha da Allah ta baraka ta'ala da bayan da manzon Allah na'am na'am wallahu ghafurur rahim Allah tabaraka ta'ala mai gafara a mai gare su mai jin kai ne da su wato a cikin wato yalwata mata cikin wannan na'am
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون
ولا على الذين إذا ما أتوك بعض ليس هكذا بعض ليس أقوين إذا سنزو مكة دم كأوكي لو ينسو يزوى ودنياك وما أعطاك من أسوى يسوك على المجارفين نا مجال المدينة ونا سوك على الكبير البلوغ القرون كل وجه مزال صلى الله عليه وسلم يأوكيس أكبراكما دن يتفيد سوء يزوى جهاده da Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi yace ni ba ni da abinda da zan dauke ku a kanta ku yi hakuri saboda kuka da suna ta kuka saboda damuwa sannan sai aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu na raƙuma sai annabi ya ba su daga cikinta abinda zai iya ɗaukar suka hau suka da kodai yaki sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah kasamta annaka la tahmilna ka rantse dazu ka ce ba ka da abin da za ka ɗauke mu cewa wallahi ba ni da abin da zan iya ɗaukar nauyin ku zuwa wajen yakin nan kuma ga shi yanzu Allah ya kawo ka ɗauke mu yanzu kenan rantsuwa ta hau maka kenan sai ka yi kafara ka ji tafiya ita ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jurewa haka sabanin laifi ne wani makai suka faɗa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ai ana kai ma habattukum fa inna allaha qad hamalakum ni kace ku Allah ne kace ku ai Allah ne ya kawo rawan da ya kawo kuma na ta ne na ba ku kura to da ka ina da kai da kuma ta san da shi Allah ne ya kace ku yanzu ma ha ila alladina ba kawai da su wanda suka wanda suka yi kuka yayin da suka yi abin hawa wanda za ku hawa zuwa tafiya wajen jihadi Allah ta fara ku tsara cewa na alladina idan ma a sauka babu laifi a kan wayanda idan suka zo maka da jami'a hudan ka ɗauke su tare da kai ya zuwa yaƙi su bakwai ɗin nan daga mutanen Madina ko kuma daga wasu kurmi ɗin nan kunta kace musu la ajir ma aminkum alayhi ba ni da abin da zan ɗauki sai kace musu bani da abin da zan ɗauke ku a kansa saboda ka san dalilin faɗin ta wannan kalma kalaman kuka ba da baya wayarun idanuwan tafiyu tana duba mina dan da daga hawaye hazaran dan baƙin ciki wanda ya sauka musu Allah ya jidu saboda ku samu ma yi kuna abin da za su ciyar da kansu ko su ciyar dan tafiya wajen yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
إنما السبيل على الذين يستعجلونك وهم أغنياء بأن يكونوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
kafin nan shehu Allah ƙara masa lafiya ƙara sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da aka dawo daga yakin Tabuka da alamin jihad gar mun dawo daga jihadi karami ila jihad akbari zuwa babban jihadi shine al-jihad akbari shine yaƙi karami shine al-jihad bisayfi shine yaƙi bisayfi da tabar jihadi kuma akbar shine jihadi mafi girma shi ne wato جهاد النفس da kuma yakantar sun zuciya da shaidan cewa Allah ya kara maka zaka alqasidu fihi shi wannan wanda aka kashe shi da a wajen jihadi da sababin shahidi ne amma wanda aka kashe shi a wajen jihadin akbari wato yaƙin son yaƙi da son zuciya da shaidan da kuma hawan nafsu to wannan shi darajarsa tana sama da shahidi na ma'aka wato shi wannan shi kuma makaminsa ya ya sama ya yana sama da na shahidi domin shi kashashen yakin san zuciya da shaitan da bin san zuciya to wannan shi siddiqi ne siddiqi kuma yana sama da shahidi yace a siddiqi yato maqamun dunan nubuwati yace siddiqiya maqami ne wanda ake kasa da annabci bai kai annabci ba wa hiya talillu wa hiya la talillu nubuwati ita ce wanda take da bi annabci as-siddiqiya maqamu siddiqiya maqami ne yatalaqa sahibahu al-ilma yatalaqa sahibahu al-ilma min Allah من الله تبارك وتعالى بلا واسطة وأعلم ما يشوف الأنبياء ثم ذاك الصديقية makami ne wanda idan mutum ya kai shi zai dinga karɓar ilimi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da wasiƙa ba wato ilmi in wallamnahu min ladunna in min ladunna ilma sannan ma bauta wannan ilmi ma annabawa bane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san zai yi wafati ya yi wafatinsa wato ya sa a ce a ummarsa akwai manya-manyan siddiƙai wanda suke karɓar ilimi a wajen Allah ta baraka wa ta'ala na ilhama ba tare da wasuɗa ba wani hada saboda haka ne lanyar sun kalifatar bai kafa kalifa a halitta ce a kuma da kansa ba sai ce Allahu khalifati fi ku Allah shine khalifa ta a cikin ku wa haula alladhina yaquluna ilma min Allah ta'ala min Allah ta'ala min wasiqatin wanda suke wanda wanda wanda suke karɓar ilimi a wajen Allah ba tare da wato nani ba siddiƙai la ya samu minhu zamanu wala makanu zamani baya hukunta gabanin su kuma bigire baya hukunta gabanin su akwai ina akwai su har akwai su har al'amar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata ba da har zuwa karshen duniya walakin da farqa bainahum sai dai farqa bainahum wa bainal anbiya tsakaninsu da annabawa shi ne annabiya شيء النبي مستقل ياتي بشريعه النبي wato mustaƙilli ne mai zaman kansa ne zai zo da shari'arsa zai halatta zai haramta amma wali shi kuma mai bi ne ga annabi ba ba mustaƙilli ne mai zaman kansa ba baya halatta komai baya halatta komai shi yana bin abin da annabinsa ya halatta ko ya haramta ne shi yasa wa da kuma hadihi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin ala wa ittaba'u kaga ya musu wannan ita ce hanya ta ina kide a zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a bisa basira da ni da wanda ya bi qala shaykh akbar shaykh akbar shine muhiddini ibn arabi yana ta kuntu fi mashhadi na kasance a cikin mashhadi shine mashhadi shine wani yanayi na shuhuri halara zai zo wani zai ga abin da ya riga da abin da zai zo a gaba yake na ga ta cikin wani mashhadi sai na ga Allah tabaraka wa ta'ala sai na ga dukkan annabawa da manzanni suna zaune a wuri daya dukkan su suna zaune a ƙasa sai na ga wata kujera babba an kafa ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna jiransa har ya zo ya zauna akan wannan kujera ya ce sai ka zama ina ta ba ba ga annabi Ibrahim a ƙasa ga annabi Musa a ƙasa ga annabi Isa haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan sai da zama shi kadai yana zaune a kan kujera saboda haka sai annabi Hud ya yi magana da ni daga cikin annabawa alaihi salatu wassalam sai na ce masa kan fimal mustafa akan menene aka yi wannan tsara yace wannan annabawa ne gaba ɗayan su sun taru za su yi ce za su ceci su yi ceto a cikin lamarin hallari hallarin to tun da ya mutu yau shekara ɗari uku an tsare shi baya ba zai iya saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko wani saboda haka wannan tara aka taru don a nema masa ceto ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru da halajin nan ba ba magana a harshensa ba kamar na mutane suke cewa ko iyayen annabi suna ma'amali da kaza a'a a zuciyarsa ne yake makamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi himmar manzon Allah makaminsa ya fi himmar zama na himmarsa ba ta kai makamin zama ya ce domin da himmarsa ta kai makaminsa ba za a kai ana cewa shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ba da duk halitta ma gaba daya aljanna za su wannan abu ne da ya fada ba ga yasu da yana gaya mana ba lau na kamar adaduhu ayatuhu izaman ayatuhu hina yusadaru da rumami da ayatuhu mu'jizozin manzon Allah izaman masu girma lau na kamar wato da da da za ku danganta kuna kusa kun yi kusa da darajar manzon Allah da mu'jizar ta tayi kusan taɓa kunnen darajarsa da in ka zo kan matacce ka ce masa tashi ya Muhammad da yani to amma mu'jizar ba ta isa ta kai wancan matsayin ba abinda mai abdullahi ke nufi shi ne mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna mana ya nuna mana ne abinda hankalin mu zai iya dauka ba za mu ɗimo da ba lam yamtani na bi ma ta yaqulu bihi kinta alaina falam nakun wa lam nadimi manzon Allah bai jarrabe mu da abinda hankali yake gajiyawa da shi ba ya kawo mana mu'jizojin da daidai da hankalin mu to da kuma mu yi kokonto a cikin ma'ana bai tsaya mana ba mu mujiza gaba ɗaya babban saboda kar mu yi kokonto mu ce a an da fa annabi ne shi ba wani abu na mujiza walam na yi bai kuma kawo mana wata mujiza wanda za ta gaga ta mu ta ɗiban samu har mu dinga tunanin kai an ce ko wannan ko wanda aka aiko ne ko wanda ya aiko ne. Dubai mana haka. sura da sai zan mutu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato kamar misali an dawo da rana zuwan wata ya sauko maganar dabbobi da duk abin da kuma da mutu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar miloniya ne ya yi kyautar naira da shi ai ai kawai ne kawai dan masu bukatun naira da shi amma duka kyautar ba ta ba ta da alaƙa ma da arzikinsa ta zo da kasar hana da ƙasa a zuciya ta ta aiko da himmarsa ta kai darajarsa da bai kamata da shi wata ba wannan abin da ya fara a zuciyarsa sai da yanzu da yanzu aka masa aka a duniya sai aka fi kiba kinsa ya yi kalmomin fara'i da zarfa ya ce ana alhaq ma fi kirkar illallah a to shi to abinda aka yi wani hannu kenan ya ka dauki aka ji aka ce to tun da ya yi wannan da'awa ta shi ne kaza shi ne kaza to a kada wuyar da ya ka duka kaga shari'a ta halatta da shi wancan maganar da ya yansa a zuciyarsa to yi a kada rayuwar da ya to can kuma aka yi taron annabawa saboda hallaji babban mutum ne a cikin waliye saboda ka annabawa da fata suka haɗu suka nema masa ceto a wajen manzon Allah aka ɗage masa takunkumi na saduwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da saduwa da shi sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da ya amfani ya ɗaukake shi ne shi ne cewa anna rasul anna rasul maqamuhu ala min himmatihi مقامه هنا عمر همة لأنه لو شاء لا يا قدام لشفع في الكل دايات دايات تؤتك هلك ولا ولكن كف شفاعة kawai sai ta shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati man ankaraha a shi al'ummar ma fa laysa min ahliha walau sha'a wato la'amma jami'ar kalaiki fala ya sha'a haru da ya ga dama da ya ga mai dukkan halitta ba ɗaya daga cikin halitta wanda zai shakawa haza maqamu ala mihimmati haza qa'idu faqat wannan fa tunani ne kawai sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa zuhuri a cikin fuska ta jalala sai ya ce masa ya Allah ala ta'aru wa ta anna Allah huwa al-insanu al-arif Allah shine harkar arifi ba ya duku ya duku bi yana furci da shi mace na sai to sai ce to idan kana Allah huwa al-insanu idan Allah shine harke da Allah zai atuku bihi wanda zan yi furci da shi fa ya yi shay'i kafir alayya fika ma fika lamin la'antu bihi wa haqu huwa lisanibi a cikin maganar da ni da na yi ta ni na yi maganar amma ai wa ma ya tuku an hawa illa in wa illa wa illa wa ka maganar ne ba ni ne ba na ne shafa'ati li ahli kabair min ummati ba magana ta bane saboda haka sai ce na tuba sai ga ya to bin shari'a da sharadin karban tuba ka a kashe ka da tsari a za a kashe ka da takwabin shari'a sai wata rana ce alhaku ba su ce ba illallah sai suka kashe shi sannan wato da aka kashe shi jinin da kuma sai ya ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah wato karfin jinin sai ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda waɗanda suka suka yi jamu sun yi daidai amma dai su gane wani abu da ya faru tsakanin da Allah saboda haka tun daga wannan lokaci daga mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba har sai da annabawa suka haɗu suka yi masa irin wannan ceto wato tsakanin da lokacin shekara ɗari uku da jam'i saboda haka yake wata rana in ji ibn al-arab yake ƙara ta takallaba musa a wannan mashhadin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga annabi musa ya zo ya yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa rafi ka ce ulama ummati ka anbiya bani isra'ila malama al'ummarka wai kamar annabawan bani isra'ila kaga kamar jira sai annabi musa a nisa sarrafa haka ne sai su ba dalili sai annabi sarrafa ya haɗa shi da imamu da gazali sai sai da bai imamu da gazali imamu da gazali sai ka bai abin sama ba sai da sai da Musa ta bai shi ya tambaye shi tambaya daya imamu da zai a wannan tambaya ɗaya sai da ya ba shi amsa da yawa sai ya ce a ai tambaya ɗaya na maka ya kamata ka ba ni amsa ɗaya sai ce masa ya Musa ai kai ma da Allah ya tambaye kai to ma sai ka biya ni nika ya Musa da kace ni a sa baka shiru ba sai ka tafi a baya aka wakar walaiha wa kushu biya ala ganani kuma ka ce wani ya fiya ma'ana bin kure sai su to lalle yanzu ka na fara ma abin da ka faɗa gaskiya kuma ba kuma kika an da ya bari fa'ina ina masabi ya ce har cewa kuduri da kuma hanya na zama a gida ya tabbata ne inna masabiru hanya na uzuri alal ladina yasta'dinuna yana kan wanda suke neman izininka wa hum aghniya alhali suna mawadata wato inna masabiru kadai dai hanya alal ladina tana kan waɗanda yasta'dinuna suna neman izininka fitakan mita a cikin zama a gida ba tare da duka ya kai ba alhali wa hum aghniya ma su kuma su ma da rana rabu sun kasa sun yarda da an ya kuno ma kawali su kasance tare da waɗanda ake bari su a gida mata da yara da marasa lafiya wala Allah ala qulubihim Allah kuma ya riga ya yanke a zuciyarsu kun la ya'lamuna ba su ba za su ba za su san abin da ya dace na لكن جنسه لما تعالى صلى الله عليه وسلم سوى مطلع عليه الصلاة نعم نعم الزرورة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملهم ور- عملكم ورسوله ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم سنة لما قدري أوجوك أتكم زمان أجدا بعد ذلك وجن يأتي فإذا يا يعتذرون إليكم ذاك سنة لما قدري أوجوك إذا رجعتم إن سندا أو كندا إليهم يسوع غيركم إن كنا يسوع غيركم لغيركم suna neman suna gaya muku wallahi kaza da kaza da kaza shine rike mu kun ka gaya ba za ta ta zuru kada ba ku yanki wani hankali dan numina da ba za mu taba gaskata kuma qad nafa'ana Allah Allah ya ba mu labari min akhbarikum daga labaran ku da halayen ku cewa ku munafikai ne wa sayyara Allah da sannu Allah zai ga ayi amalan aikin wa rasuluhu da manzansa sun mutu rasulu sannan kuma za a mayar da ku ranar tashi al-qiyama ila alimul ghaibi ya zuwa maganin abin da yake fake wa shahadatu da abin da yake bayyana shi ne Allah tabaraka wa ta'ala fa yunabbiukum zai ba ku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuka ce kuna aikatawa ya kuma saka muku da irin aikin ku na سيحلفون بالله لكم سيحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتقرضوا عنهم فأقرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يعرفون بالله يتنظرت تلك ينطوى الله تبارك وتعالى gare ku idan kalabtu idan kun dawo ilayhi da zuwa gare su da daga kuka suna masu uzuri da turi ku aro dan ku bar su da ku ku kore kai gaban su kar ku zarge su to fari ku aro ku bar su ku kore kai gaban su innahu rijsun su kazanta ne saboda munin ba'in su wa ma'awahum jahannam wasu mamansu kuma duka wutar jahannama ne da za a wannan sakayya ne biwa kanar tibun da abin da suka kasance suna aikatawa na يحلفون لكم لترضوا عنهم فأعرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يعرفون لكم suna lalle muku litardu anhum dan ku yarda musu fa in tardu anhum idan ku yarda musu ma ko fa inna allaha la yarda an qawmi fasiqin Allah ba zai taɓa yarda da ba zai yarda da mutane ba kai ba na'am الأقرار أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله أليم حكيم Allah mutanen ƙauye a shakka kufra wani fa'a su ne mafiya tsananin kafirci da mulafirci daga mutanen gari saboda jahilcinsu da kuma kawon ɗabi'arsu da kuma ne sauƙa su ga barin jin alƙur'ani wato in an ce al'arabu duk wanda ya kasance balarabe shi ne wato in an ce arabu arabu balarabe duk wanda ya zo balarabe a gari yake ko a daji amma an ce a arabu su ne larabawa da suka zauna a daji fa ala hada a bisa wannan ka'ida kullu arabi أعرابي دكم أعرابي بلارب كوي بلارب لي وليس كل أعرابي أعرابي أما دكم بلارب لي بتقول بلارب كوي والمراد بالأعراب هنا أبن ذاك يلي بالأعراب هنا أنا رسول بنو تميم بنو أسد بنفان بأسلم سوسن دونا أقولك مدينة sun kasance suna wasu suna daji tare da dabbobi ba su zama da ba ko zama ne da kadu ba ba su gaba za a sun Allahu alaihi wasallam ba sannan kuma ba su ji alqur'ani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbata su da waɗannan wato sukobi saboda abinda ya dabi'a ya tabbata gare su da waɗannan halaye wa azlamu kuma su ne mafiya cancanta Allah ya alamu kada ba su cewa wato wa azlamu Allah ya alamu su ne mafi su mutanen kawai su ne mafiya cancanta ba za su san iya wato iya kokan abinda Allah ya kokan a manzansa ba wallahu alimun hakim Allah kuma masani ne da halittarsa kuma gwani ne a cikin aikinsa na'am ومن الأغراب من يتخذ لا ينفق مغرما ويتربص ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب أتجم لا ربا والقوي akwai wanda yake riƙa abin da yake ciwa da man ya kafi ma ya fito wanda yake riƙa abin da yake ciyarwa saboda Allah din nan magrama kaman garama ne ko tara ne ko kuma hasara ne a dole yake bayarwa domin baya kaunar ladansa yana ciyar da shi ne yana bayarwa da tsoro don tsoro su ne banu asalin daga alfara wanda rabbasu kuma yana shauraro da ku abdawa kewayawar zamani zamani ya kewaya a farko wata rana a ce ya huta da ku ba ku alaihim da'ira fi sauri to ka gaya musu da'ira fi sauri mai kewayewa mummuna ta tabbata a kansu ba a kan musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wallahu sami'un Allah bai ji ne ga zantukan ku kuma alimu masani ne da ayyukan ku nan ومن الأقراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم وإن الله فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ومن الأعراب كما ما تكبر لأفيد الأعراب لا ربا والقول من يؤمن بالله ولك إيمان لله تبارك وتعالى واليوم لكن لكم رانا الكرشي ويتكد يشي كما لكمال فيكم عبن لك يتير ونادوك يرتقربات عند الله وتقصد في إبادة لأولا الله تبارك وتعالى da kuma neman addu'o'i shine salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da sukofi guda hudu imani da Allah da ranar lahira da ce da dukiya kuma da Allah da kuma neman addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala innaha qurbatul lahu lalle wannan infaqi nasu ibada ne gare su sai tunuhumullah da sannan Allah zai shigar da su fi rahmatihi الكرامة في الجنة فإن الله غفور الله يغفر عليك ما وصابرك رحيم كما مجد أيدي السنة
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون الصادقون ما مرجع الأول من الفرق وين تستطيع من المهاجرين وين تستطيع هجرة مكة زوا مدينة وين تفضي الدين وفضي الدين ورسو شدة سيدنا أبو بكر دا نانا خديجة دا سيدنا علي دا كما زيد بن حارثة وين سورة صادقون سورة رجال متعلم makka imani da kaza ba kuma kuma tare da su bayan haka sanar kuma kuma da muhajiruna wa ansar wallazina tabu da kuma wanda suka bi su ila yawmin qiyam wanda suka bi su da kyautayi ila yawmin qiyam ya zuwa ranar qiyama radiyallahu anhum Allah tabaraka wa ta'ala ya ya yarda da su wato da bin su da biyayyar su ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yarda da su wato ya yarda da biyayyar da suke bin da suke masa ورضوا عنه شيما سوما في يد العالم لألا يبقى وعد له جنات تجري تحتها الأنهار يا كما كان دار الجنة وندا ورميت في بدانا قتل إذا كان قتل إذا كان دين فيها أبدا كل ما فيه وما أسجها أبدا ذلك الفوز العظيم وأن الشيء ربو بقبع الصادقون الأولين من المهاجرين والصادقون من المسلمين شنو الذين سبقوا إلى الإيمان شوية وأن سكا هجاية سوى إيمان وكو وأن سكا هجاية قبائة أشي فرقوا شنو فرقوا وأن المسلمين to bayan ya kasance farko wanda ya musulunta ne to farko wanda ya musulunta shi ne abu wata ko kadai an ce kuma na kadija an ce kuma sai na ali amma ana so a tara wannan ruwa gaba ɗaya shi ne abubakar shi ne farkon wanda ya musulunta daga cikin mazaje balagaku sai da ali shi ne farkon wanda ya musulunta a cikin yara yayaye sannan na na khadija ita ce farkon wanda ta musulunta a cikin mata wa sabiqun al-awwalina wa sabiqun al-awwaluna laysa ليس الذين سبقوا الى الاسلام فقد وين الاسلام الشيء وجه با ان اتى اصحاب من الاولون فانا هم wanda ke riga ya zuwa musulunci ne ba kawai a bal ladina hasallahum sarqu wanda tsere da tsere ba ta fita gare su da wannan al'umma gaba ɗayan su domin al'ummatu ala asabi al'umma kashi kashi ne minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun ومنهم صادق بالخيرات شرع كما كشي كشي أشيز أبين ظالم لنفسه ميزانين كالكنسا يو فرين قول الأمة ودولا مونا لن أيوكنسا سكي ديوا شاو أيوكنسا سكي كدر ظالم لنفسه كده ومنهم مقتصر يقول لك وعدو من بين بين ما تبقى كيتي شاو أيوكنسا كمان سيرين جاي أكرم مونا أما تأخذ مونا والصادق والكما sabiqun bil khairati shi kuma kyawawan ayyukan su sun rinjayi munanan ayyukan sa da yasa so duk wayannan guda uku nan Allah tabaraka wa ta'ala ya tara su ya ya bisa kyawun kyakkyawan yabo yace sabiquna sabiqu wa muktasiduna najin wa zalimuna maghfurun lahu wanda ya tsere wanda ya tsere ka ya riga ya tsere wanda yake tsakiya muktasiru shi ba ya tsira amma zalimun li nafsi shi kuma an gafarta masa ala kulli hal da Umar bin sallallahu alaihi wasallam tana ce alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da daga daga akan annabi sallallahu alaihi wasallam
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة الذين مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنؤذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة yace na daga akwai daga waɗanda suke daura da ku mutanen Madina suke zagiyar ku min al'arab ne daga larabawa kawai akwai munafiquna akwai munafiqai kamar aslam da ashjabu da gifaru da biluri wa min ahli madina kai a cikin mutanen Madina ma akwai munafiqai har yau maradu su yarda sun yi kangare an nifaki akan min akan munafurci sun ce mutane guda ɗari uku wanda ke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato salatu na bin munafiki da wani aka wata kuna min munafika da kuma mata maza akwai munafiki ɗari uku akwai mata guda ɗari da saba'in su ko mata ɗari da saba'in munafukai maza ɗari uku duka wanda muka ɗari kudu da ɗan kai duk munafukai da a cikin madina ta annabi sallallahu alaihi kuma annabi yana tare da su to sai a yanzu idan kace za ka zauna lafiya cewa tun an yarda da kai baka da munafiki to ka ba da abin da zai yi ba in dai manzo Allah sallallahu alaihi zai zauna tare da mutum ɗari uku ma maza ana yaƙi da su a yi sallah da su a yi jihadi da su su kawo zakka amma suna nan abinda suke jira ranar da ana faɗuwar da sarki wurin su da ba ko kuma taɓa rayuwar sannan akwai mata har ɗari da saba'in suna shiga cikin gida su fito amma dukkan su munafukai da guda ɗari da saba'in a mutawan madina na wannan lokacin to ka zo ka ce yanzu kai kadai za ka iya haɗa mutane gaba ɗaya ka ce duk ka kudin goro sai ce kai wannan labarin bai ba wabin ma wa akwai labarin za su kuma bi da halin bari da su bara zuwa da ba aha la ta alamu kai ba ka so su ba amma na hannun alamu mun san ka da asibu marwatai da sannu za mu yi musu azaba sau biyu a duniya mu kunyata su mu gaya maka wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne kuma ana yau manzo Allah sallallahu alaihi haka ya fara da ya ce wani da shi ke munafiki ne wani da shi ke munafiki ne duk Allah ya kuye ta a duniya da kuma azaba a lahira sun bari mutuna ila azabin azim sannan kuma za a bai da su ila azabin azim ya zuwa azaba mai girma shewa ya kara maka yarda ya kawo wani hikaya wanda ke nuna girman Imam Malik. Yace Abu Hanifa ɗaya daga cikin mutanen Iraq ya sauka a Madina wata rana domin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin Imam Malik. Imam Malik kuma shi ne Imam Ahmad. A lokacin yana na a Madina. Domin Imam Malik shi Imam Malik shi ne malamin Shafi'i. shafi ko shi ne malamin a wani gudun hanbali saboda haka abu hanifa shi na tiyo ne tabi'i ne kuma yana nesa da yana kasar ira baya kusa da imam maliki saboda haka bai hamu da shi ba saboda haka yayin da ya zo wannan marwa sai ya shiga ya yi kokarin haɗuwa da imam maliki don ya karɓi hadisi a zai imam maliki shi ma ya zama ya shiga zirin almajirai imam maliki to da ya shigo na imam maliki sai imam maliki ta bayan shemara da kuma da waziri mutumin daga ina ne ko kuma wani mutumin ne wani mutum ne ya zo mana kaba da ta girma ta girma mutumin da baka san shi ba mana da kamar kuma ka ga babban mutum kana so da girma ka ce wa sunanka sai ka ce waye yake tare da mu kaga ka ba da kai waye yake tare da wannan mutum sai ce masa min ahlil iraq sai imam maliki ya ce masa min ahlil iraq ahlil dif ahlil iraq ahlil dif sai muna kake saboda mutanen iraq su ne suka yi kutu-kutu a kai su maganar sai na wasu da sai na aliyu a haka kuma na ba za a gane ba da shi ke nan abu hanifa sai ya yi zai yi tambaya imam maliki sai ke ومما حولكم من الأعراب أكرمكم الله فاتبعها رسولك ومما حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل الكرام zai ba malike a ga yi kun zai alƙur'ani za a gyara ko ba a gyara ba shi shi ne ya yi ji ba zan iya tun da ya riga ya zo ya karɓi hadisi a wajen imamu maliki ya riga ya zama almajirinka ko da kuma an kawo wata abu wanda shi ba zai iya haƙuri ba amma dai na zai rama sai da kyau ومن محور من الأعراب المنافقون ومن أهل العراق sai ba da wani ta Allah bai faɗa haka ba ya ce wa min muhammad kuma yana da munafiku wa min muhammad wa min ahlul madina shi shi kenan dai kuma ya gane kowa ce saboda haka sai zama imam maliki a wannan siga ta wannan hanya sai zama imam maliki shi ne shugaban shugabannin mazhabobi gaba daya shi ne malamin shafi'i shi ne malamin ahmad bin hanbali kuma abu hanifa ya zo ya kalli hadisi a wajensa shi ne shugaban abu hanifa so da kafin mutane afirka allah ya zaɓe mu wato shugaban mazhabar mu shi ne shugaban malaman mazhaba gaba ɗaya ko mu mazhabar mu ƙyar madina ƙyar garin mazan allah sallallahu alaihi wasallam na'am
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الظاهر والكاتب لما سبق لا يصلح الجمعه والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه والكبار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين